بسم الله الرحمن الرحيم الحمزية لا تخل جانب النبي نبي مضاما حين مسته منهم الأسواء كل أمر نبى النبي فالشدة في محمودة والرخاء ناب النبيين نعم كل أمر ناب النبيين فالشدة فيه محمودة والرخاء لو يمس النضار لو يمس النضار هن من النار لما اختير للنضار سلاء كم يد أن نبيئه كفاها الله وفي الخلق كثرة وازدراء إذ- إذ دعا وادوا العباد وأمست منه في كل مقلة أقذاء هم قوم بقتله فأبى السيف وفاء وفاءت الصفواء وأبو جهل إذ راء القلفح لإليه كأنه الأنقاء واقتضاه النبي دين الإراشي وقد ساء بيعه والشراء ورأى المصطفى أتاه بما لم ينج منه دون الوفاء النجاء وما قد رآه من قبل لكن مع لا مثله يعد الخطأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه الأمين وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ‘yan uwa masu bibiyanmu a cikin wannan zama mai albarka na karatun zaure muna cikin karatun hamziya zama na shida karatun zaure kuma zama na goma sha shida kenan a yau muna alhamis tara ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya da biyu za mu ci gaba daga baiti na ɗari da biyu insha Allah wanda al'imamu yana cewa la takhal janiban nabiyyi mudaman hina massatu minhumul aswa'u كل أمر ناب النبيين فالشدة فيه محمودة ورخاء to a baya al'imam al-busiri ya faɗa mana wa kafahul mustahzi'ina Allah ya isar ma annabi daga masu masa izgili wa kam sa'a nabiyyan min qaumi istihza'u نعم izgili daga wajen mutanen annabi yakan sa annabi yayi bakin ciki to amma kada a zaci izgilin da annabi yake fuskanta da cutar wanda annabi ya fuskanta da kuma wulakanci da wahalhalu wannan ya tauyaya martaban annabtansa da martaban makaminsa a gurin Allah نعم shine yace la takhal janiban nabiyyi mudaman kar ka tsammaci janabin manzon Allah wani abu ne na kuntatarwa wani abu ne na zalintarwa ta yanda zai bashi kaskanci da tauyaya la takhal kar ka zaci haka نعم hina massathu minhumul aswa'u lokacin da al'aswa jam'u su نعم lokacin da munanan cutarwa yake shafar annabi sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallama daga gurin maƙiyansa mushrikai maƙiyansa kafirai to kar ka tsammaci wai annabi ya walakanta ko ya kaskanta ba haka ba نعم
kullu amrin amrin na ban nabiyina fashiddatu fihi mahmudatun warraka'u مم.
ya ce kullu amrin duk wani al'amari na ban nabi'ina da ya shafi annabawa na cutarwa نعم na ba daga naubatu نعم naubatu shine wato bala'i cuta نعم an gane ko نعم to kullu amrin duk wani abu na ban nabi'ina مم.
da ya shafi annabawa na cuta مم.
to kar ka tsammaci kaskanci ne ga annabawa نعم fashiddatu fihi tsananin cutarwa ga annabawa mahmudatun abin yabo ne waraha'u kuma wadata ne نعم wadatan daraja ne a gurinsu نعم saboda su annabawa annabi ne ya faɗa mana ashaddu bala'an al'anbiya'u fal amsalu fal'amsal wanda suka fi kowa shan bala'i su ne annabawa sai wanda suka biyo su sai wanda suka biyo su to wahalhalun da manzon Allah ya sha girman kadarinsa ne da makamin wurin Allah ba wai Allah ba ya san sa bane jifansa da aka yi da dutse har jini ya zuba ba Allah ba ya san sa bane takura masa da aka yi har ya hijira ya bar Madina ba wai makamin sa a gurin Allah bai kai bane yasa Abu Lahabi ya cutar da shi da matansa Ummu Jamila duk ba haka bane fa shiddatu fihi tsananin wahalan mahamudatun yabo ne abin yabawa ne warraka kuma ma wadata ne sabila da idan Allah yana son ka Allah sai ya jarrabe ka Allah bai taba son bawa ya bar bawa zika kawai yayi ta warginsa cikin tufafi da nishadi da jin daɗi da bacci ba a Allah bai taba haka ba Allah in yana son ka sai ya jarrabe ka da komai mafi kusancin mutane da kai sai ya maka ya juya maka baya domin mene sai kowa ya juma ya maka baya he Allah ya fiskance ka in Allah ya fiskance ka kuma kowa he ya biyo ya fiskance ka an gane ko na'am to shine kullu amrin duk wani al'amari na ban nabiyina wanda ya shafi annabawa na cutarwa fashiddatu fihi tsananinsa mahmudatun abin yabawa ne warraha'u kuma wadata ne yalwa ne na'am لو يمس النضار هون من من النار النار لما لما اختير اختير للنار للنار سلاء law yamassu nudara hunun minan nari sai ya buga maka misali ya ce ga misali law yamassu nudara da a ce annudar zinari نعم
yakan samu hunun wulakanta minan nari in an saka shi a wuta lamakhtira lin nudari sila'u da in da a kira zinare ba da a sa shi a wuta ba an gane ko نعم zinare da a ce saka shi a wuta wulakanta yake sa yayi ya kaskanta to da ba da a saka shi a wuta a bige shi da guduma ba نعم amma in ana son zinare ya yi kyau zinare a yi ado da shi a ƙera zinare a fitar da wani samfur na nau'i mai kyau na zinare sai a tsoma shi a wuta نعم wutan ba walakanta shi take ba gyara shi take yi نعم yani lauya masu nudara honun minan nari da a ce wulakanta yana shafan azur zinare daga wuta Na'am.
lamaftira lin nudari sila'u da lokacin kera zinare ba a zaɓi a haɗa shi da wuta ba نعم نعم كم يد النبي كفها الله وفي الخلق كس- كسرة واج- واجتراء كم يد عن نبيه كفها الله وفي الخلق كثرة واجتراء إمام يكيتي كم يد هنو نوني كفها الله الله كامي هنو عن نبيه جاء النبي سأنزو لا أتوتى النبي أنزو الله يريك هنو كم يد هنو نوني كفها الله الله يكامي عن نبيه بتسامى النبي بنشوتروا lokacin wafil khalqi kafirai a lokacin akwai kasaratun suna da yawa waje tira'un da tsaurin zuciya da jarumta annabi shi ɗayansa ya taso a marayansa shi ɗayansa ya taso ba basarake ba shi ɗayansa ya taso ba mai dukiya ba shi kaɗansa ya taso cikin al'umma wasaniyina wanda bautan gunki kawai suka sani ba su san Allah ba ba su san gabar ba ba su san yamma ba to amma kuma so nawa da su zo da niyyar su cuce shi Allah ya hana domin ya kiyaye annabinsa saboda Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kiyaye ka daga mutane fa sayakfika humullahu M- Allah ya isar maka da su gabarin su inna kafaina kal mustahzi'ina to shine kam yadin hannu nawa ne kaffaha Allahu Allah ya kame wannan hannun annabiyihi gabarin cutar da annabinsa wafil khalqi lokacin halittu akwai najdatun ko ko wafil khalqi kasratun yawa Na'am.
wajtira'u da kuma tsauri da jarumta نعم إذ دعا وعده العبادة ابدأ وهدوا وأمسك العبادة منه في كل مقلة وأمسك منه في كل أقلع.
مقلة أقضاء اكدأ ابدأ وهده العبادة shi annabi shi ɗayansa shi ɗayansa tallin tal Mm.
duk annabawa da suka zo suka yi da'awa suka shuɗe suka gamu da cutarwar nan to shi ɗayansa tallin tal ya hau kan makamansu shi ɗaya صلى الله عليه وسلم izda hawa da wul ibada lokacin da shi kadai yake kiran bayi Mm.
wa amsat minhu fi kulli muqulatin aqza fi kulli muqulatin aqza'u tawayayan mata daga annabi fi kulli muqulatin a kowace ido aqza'u akwai kwantsa ma'ana ta gamu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata idan da bata gani ba bata ji ba dangane da al'amarin da manzon Allah amma ya tasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun to shine abin da al-imamu yake faɗa mana anan na'am هم قوم بقتله فأبى فأبى السيف السيف وفاء وفاء وفاءت الصفواء هم قوم بقتله wasu mutane sun nufi su kashe manzon Allah sun yi ta dabarbarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma qaumun bi qatlihi fa aba sayfu sai takobi yace naki Mm.
shine misalin abin da ya faɗa a baya ko ko a gaba ne ya faɗa iz abal filu ma ata sahibul fili wa lam yanfa il hijawaz zaka'u an zo da giwa dan ya rusa Ka'aba amma giwa ya ki ya rusa Ka'aba sabida abin da giwa ya gani giwa ya fi mai giwa hankali iz abal fili lokacin da giwa ya ki ya aikata ma ata sahibul fili abinda mai giwan ya zo yayi Mm.
falam yanfa'il hija hankalin giwa bai hankalin mai giwa dai bai masa amfani ba tunda giwansa ya fi shi hankali wazzaka'u to nan ma hamma qaumun bi qatlihi wasu mutane sun nufi su kashe manzon Allah fa abas saifu sai takobi yaki wafa'ati safwa'u wato eh, duwatsu wato suka cika masa koko suka cika alkawari a gare shi koko wafa'ati safwa'u suka zamo tamkar fa'an dutse shine dai abinda misali aka ce wata lo- wata rana manzon Allah yana kunshi a karkashin bishiya sai wani mutum ya zo sunansa Gaurafu ya daga jarimi ne shi wannan Gauraf ɗin. ya daga takwabinsa ya ce waye zai hana ni na kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah ne zai hana ni na kashe ka shikenan kuwa sai takwabin sai faɗi a hannunsa sai annabi ya ɗauka ya ce anta man yamna'uka minni a wani ruwayan aka ce da asur sunansa waye zai hana ni ni kuma na, na gama da kai sai ya ce a kun khaira akhizin Mm.
ka zama fiyayyen mai mai- mai kamu idan mutum zai cutar da kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rabu da shi bai kashe shi ba to shine hamma qaumun bi qatlihi wasu sun nufi su kashe manzon Allah No.
ai ba wai Allah kawai ya bar manzon Allah babu wani tsaro bane Mm.
ai Allah idan kaga an cutar da manzon Allah Allah ne ya bari kuma cutar da shi din makami ne da daraja amma hannu nawa ta zo da ta cutar da manzon Allah Allah ya kama hannun ya karya hannun Mm.
amma qaumun bi qatlihi wasu sun nufi kashe shi fa aba saifu sai takwabi taƙi wa fa'ati safwa'u ta zama kaman tsandaurin dutse aka yi aka yi a ɗaga takwabin ta gagara ɗaguwa نعم an gane ko نعم na'am وأبو جهل إذ رأى عنق الفاح إليه كأنه العنقاء wa abu jahalin izra'a unuqal fahmi ilayhi ka annahu anqa'u Mm.
wa abu jahal ga abu jahali nan da shine yafi kowa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bayan ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sun yi izgili sun yi zage zage sai Abu Jahal ya ce wa mutanensa to ku bari yau dan yi muku maganin sa idan ya je sujada din sallan da yake yi zan ɗauko ƙaton murgine nan dutse na zo na kwankwatsa kansa na kashe shi kowa ma ya huta annabi ya yi sallah duk jama'a suka biyo bayan abu jahal suna son su ga wani aika aika zai yi abu jahal ya cincimo dutse annabi ya yi sujada ya ɗaga dutse zai buga akan manzon Allah yana ɗaga dutse zai buga akan manzon Allah kawai sai ya ga sai aka ga ya jefar da dutse ya firgita a guje yana gudu yana makyarkyata yana ihu to abin da ya gani kenan shine abin da Allah Ubangiji ya faɗa mana cikin suratul qalam falyada unadiya ya kira jama'an anguwansu da jama'an majalisansa don su zo su shaida abin da zai yi na tsageranci da rashin mutunci Mm.
mu kuma sana da uzzabaniya da mu kira mala'iku kalla la tutihu wasjud waqtarib kar ka biya masa yi sujadan ka ka kusanci Allah Mm, sallallahu to ya daga dutse dai buga kawai sai ya ga wani irin wani irin amalar raƙumi ya buɗe baki dai cinye shi to sai ya jefar da dutsen ya kama gudu to shine mutanen suka ce kai kuma da kace da kai kaza ce ba ku ga abin da na gani bane to shine abinda al-imam yake faɗa mana wa Abu Jahalin Mm, Abu Jahal idh ra'a unqa fahalin tuna lokacin da ya ga wuyan fahal namijin raƙumi na'am.
ya tunkare shi ka annahul anqa kai ka ce gaggafa ne Mm, gaggafa wata tsuntsuwa ce da take ɗauke mutane ta gudu wata tsuntsuwa ne kawai in ta zo kawai kana tafiya a hanya sai ta tsince ka kamar yadda ake tsince kwarkwata ko ake tsince kwari to haka za ta zo ta gare ka kawai ta yi sama ta cinye ka kenan to shine ya siffanta wato bayyanan wannan raƙumi da da da, da, da al'anqa gaggafa na'am.
na واقتضاه النبي دين الإراشي وقد ساء بيعه والشراء واقتداه النبي نبي دين الإراشية وقد ساء بيعه والشراء واقتداه النبي دين الإراشية annabi sallallahu alaihi sallama ya biya wa abu jahal bashin da kirashi yake bin sa نعم
wani wani mutum ne ya sai suka yi kasuwanci da da da da da da da da da- da abu jahal نعم abu jahal ya rike dukiyansa ya hana yayi ya biya shi yake yayi ya biya shi yake to shine yazo yana tambayan yanzu wane ne yake da daraja wanda dan faɗa masa ya bi min kadin haƙƙi na a gurin abul hakami suke faɗa masa amma abu jahali fa ba abul hakami ba نعم shi kenan kafirai saboda su haɗa rigima sai suka ce je ka gurin wane gurin annabi sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallama saboda sun san babu jituwa tsakanin ma'aiki da abu jahal abu jahal babu wanda ya fi walakantarwa kam ya fi walakantar da darajarsa kamar ma'aiki sai suka tura shi gurin annabi domin su ga wani irin drama da a yi نعم ya je gurin annabi ya ce to ga ga abin da ya faru ga abin da ya faru an ce babu wanda zai ji maganar ka sai kai annabi ya ce mu je Mm, ka je gwam gwam gwam aka kwankwasa kofan Abuja ya fito yana fitowa sai ya ga manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam ka biya shi bashin sa to yayi gida ya dauko bashin irashi ya bashi ka gane take ya biya shi ya ga kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waqta dawun nabiyyu dainal irashi annabi ya biya ma irashi bashin da Abu Jahal yake bin sa ya saka Abu Jahal ya biya نعم Waƙar sa'a bai uhu dama kasuwancinsa mummunan kasuwa ne wa shira'u sai da sayarwansa ya yi muni. Na'am.
ورأى المصطفى أتاه بما لم يجد منه دون الوفاء النجاو Wa atahul Mustapha wa wara al Mustapha sai kawai Abu Jahal ya ga annabi ya zo masa. Bimalan yanju minhu da abin da ba zai taɓa tsira ba dunal wafa'in naja'u bayan ya cika bimalam bimalam yanju da abin da ba zai taɓa bashi ya tsirar da annaja'u tsira ba dunal wafa idan ba ya biya wannan bashin ya cika alkawarin da ya yi ba.
نعم نعم هو ما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعز الخطأ هو ما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يؤد الخطأ huwa ma kadara awa ai misalin abin da ya taba gani ne misalin abin da shi Abu Jahal ya taba gani ne min qablu kafin wannan lokacin ya je zai yi rashin kunya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya ya, ya wulakanta shi ya shashsha yin irin wannan abu ya taba zuwa ya dauki tumbin raƙumi ya daura a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rasa mai dauke wannan kazantar nara annabi na tasowa daga sujada sai tumbin ya sheke a kansa kawai sai da Fadima ita ta zo ta dauke ya taba zuwa nan ma yace zai zai zai taka kan manzon Allah wannan kuma yace ma annabi ka tashi daga wannan abin da kake yin ko na taka kanka annabi bai tashi ba nan ma sai aka ga ya zagara a guje to shine abin da al-imam yake fara نعم ai ba so ɗaya ya ga irin wannan abin al'ajabin ba huwa ma kadara ahu min qablu ai shine irin abin da ya gani gabanin wannan biyan bashin نعم
shine na wannan kwarjinin annabi da ya gani da zai buga dutse akan annabi ko kuma da yaje zai taka kan manzon Allah ma ala mislihi yu'addul khada'u idan fada a kirga maka irin sharrin Abu Jahali da kurakuran da Abu Jahali yayi to ba za su kirgu ba ba ma irin sa ake kirga kurakurai ba la tu'addu wa la tubsali an gani نعم وأعدت حمالة الحطب الفهر وجاءت كأنها ورقاء يوم جاءت قدبة تقول أفي مثلي من أحمد يقال لهجه وتولت وما رأته ومن أين ترى الشمس مقلة أمياء وأعدت له حمالة الحطب الفهرة وأعدت حمالة الحطب الفهرة wannan mata ummu ummu jamila malaman tarihi suna ce mata ummu qabiha ta tanadi al- alfihir dutse duwatsu نعم waja'at ta zo ka annaha warqa'u kai ka ce tsuntsuwa ne mai baki baki نعم sabila da bakin kamanninta نعم ta zo buguzum buguzum buguzum buguzum ranan da Allah ya saukar da sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu wa imra'atuhu hammalatal wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad sai ta ce yanzu har abin ya kai gani ma ana misalta ni da hammalatal hatab ni din shine ta dauki dutse ta ce za ta je ta yi rauni wa manzon Allah dama ba ta da mutunci نعم shine wa a'addat lahu wa a'addat hammalat hammalatul hadabil fiyara ka tuna ranan da hammalatul hadabi ne yawan daukan kiraran nan ta tanada alfihra duwatsu waja'at tazo ka annaha warqa'u kai ka ce tsuntsu ne mai baki baki yawmu ja'at ranan da tazo gadba tana fusace نعم
gadba tana fusace wannan shine mu'annas na al-ghadab ko نعم kamar yadda in- in aka ce kabir namiji kubra mace نعم.
ko ba haka ba نعم.
to ranar da ta zo gadba tana fusace ta ƙulu tana cewa a fi misliya yanzu wa mace iri na min ahmadin daga wane ta kira sunan annabi yuqalul hija'u za ana zambata na نعم
wata wallat sai ta juya wa ma ra'atu amma bata ga manzon Allah ba wa min aina tara shamsa muqlatun amya'u ta yaya makaho zai ga rana نعم shine annabi yana zaune da shi da sayyidina abubakar a masallaci sayyidina abubakar ya hange ta yace ga wance tana zuwa ya rasulullah annabi yace batta da ta zo sai ta ga sayyidina abubakar ta tambaye shi tace ina abokin kai yake sai ai baki gan shi ba ta ce eh bata gan shi ba ce to shikenan tunda baki gan shi ba ta juya ko bata ga manzon Allah ba sai ta kama waƙe-waƙe tana ce ai ni ma mawaƙiya ce muzammaman a baina wa dinuhu qalaina wai annabi ne take ce masa wai muzammaman wai abin zargi mun ki abin zargi mun bar addininsa shine a wani hadisi annabi yace suna kira na muzammam ne kuma suna na Muhammad صلى sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wata wallat ta juya wa ma ra'athu bata ga annabi ba wa min aina taqaqa وسلم tara shamsa muqulatun amya'u muqulatun ƙwayan ido al'amya'u makauniya tara shamsa za ta ga rana نعم kaga ai makaho ba zai ga rana ba نعم an gane ko نعم ثم مس ثم سمت له اليهودية الشاة الشتاء وكم سام الشكوة الأشقياء فأذا الزراء ما فيه من شر يزبنك إخفاؤه إبداء إبداء وبخلق من النبي كريم لم تقاسد بجري بجري أجماء العجماء
فأتى السبي فيه كو؟
نعم.
من فضلا على هوازنا إذ كان له قبل ذاك فيهم رباء وأتى السبي فيه أخت رباء ودعا الكفر قد رآها والسباء فهباها برا توهمت الناس به أنما السباء فداء بسط المصطفى لها من رضاء أي فضل هواه ذاك الرضاء شو متعنكم؟ ko dama ishirin ne dami ko mun cika ishirin kuma نعم ya to a sun musamman lahu yahudi ya tushata ga wani labarin ma na cutar wanda aka yi wa manzan Allah sallallahu sai al yahudi wata ba yahudiya sunanta zainabu bintul haris sai ta yi wa manzan Allah saka ta saka wa annabi poison poison dafi sun masammat lahu yahudiyatu shata sai ba yahudiya ta saka masa guba a cikin a cikin ashata karfatan akuya wa kam sama so da yawa shiqwatul ashqiya'u marasa rabo ɗabi'ansu ne su yi musawama su ɗauki ran mutum ka gane ko musawama shine albai ka gane ko man ka ce sumtuhu ma'ana wa kam so da yawa samu shiqwatul ashqiya shiqwatul ashqiya marasa rabo cikin marasa rabo sukan bayar sukan sukan yi musawama da ran mutum akan wani abin su na na na na san zuciya an gane ko shine sun musammat lahu yahudiyatu shata sannan ba yahudiya ta saka masa dafi zainabu kenan a khaibara a shekara na bakwai bayan an yi khaibar an samu nasarorin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude khaibar an zo sai wata ta tambaya wani irin abinci annabi ya fi so aka ce annabi yana son zira'i shikenan sai ta je aka yanka akuya aka abin nan aka yi wa manzon Allah roman zira'i shikenan sai aka zuba da fi a ciki shine sun masammat lahu yahudiyatu shata wa kam sama shiqwatul ashqiya wasu kuma suka ce sama anan so da yawa shaqiyai sukan saka dafi idan suna son su hallaka wani wannan sama anan wajen daga wato sammu din ne an gane na'am فذا الذراع ما فيه من الشر بنطق إخفاؤه إبداء فأذا الزراء ما فيه من شر zira'i da kansa ya faɗi idan idan yau yau da a ce maka annabi isa na rayar da matattu saboda girman mu'jizarsa ko yana warkar da makafi yana warkar da kutare yana kaza yana kaza yana kaza to annabi shi ba ma raya matacce ba zira'in akuya wanda aka yi dage-dage da shi ya nuna akan wuta to shi yake magana da manzan Allah kaga wannan ai ya fi raya matacce ban mamaki ko yawwa to fa za a zira'u sai zira'i ya bayyana ya yi bayani da kansa za a ya ɗaiɗaita ma fihi abin da yake cikin samin sharrin na sharrin da zainabu ta saka binudikin da magana wanda ikhfa'uhu ɓoyuwan maganan a gurin sahabbai da su ba su ji ba ibda'u a bayyane ta kuma a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kaga wannan yana kama da wancan baitin hijiran manzon Allah da yake cewa waqtafa minhum ala qurbi mar'ahu wa min shiddati zuhuri khafa'u annabi ya buya ala qurbi mar'ahu kusanci ga su ga manzon Allah amma ba su gan shi ba wa min shiddati zuhuri khafa'u tsaban bayyana ne ma sai ga buya cikin bayyana ko sai buya ta bayyana cikin bayyana din to shine yace nan ma fa adha az-zira'u sai zira'i ya tallasa ya bayyana ma fihi abin da ke cikinsa min sharri na sharri binutkin da magana wanda ikhfa'uhu ɓoyuwan maganan ga wanda suke gurin ibda'u bayyana ne a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وبخلق من النبي كريم لم تقاصد بجاهها الأجماء وبخلق سبود حالي إرن من ذن الله نكرمشي minan nabiyyi daga annabi karimin wanda yake karimi da bai taba bai taba rama laifi ba shi ba a taba masa laifi dan shi an cutar da shi shi ya ce dan rama ba bai taba ba wa bi hulkin saboda kyakkyawan hali minan nabiyyi na annabi karimin mai kalin karamci lam yuqasas ko lam tuqasas ba a yi kisasi ba akan ta ko ba haka ba ba a kashe ta ba bijurhiha saboda wannan bijurmiha saboda wannan laifin nata al'ajma'u wanda take wato wanda take tamkar dabba laifin da ta yi irin na dabban taka an gane ko yawwa من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيه جزاء من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم رضاء النبي صلى الله عليه وسلم يأي baiwan falala ala hawazina makabilan hawazin su ne kabilan saidatuna halimatu sa'adiyya bayan yakin hunain an yi nasara a hunain tunda kafin an yi nasaran an samu karayan yaƙi karayan yaƙin kuma ya jawo alfahari ne da wasu sahabbai suka yi suka ce yau in dai lan nugulaba min qillatin yau idan dai saboda karanci ne ba za a yi galba a kanmu ba saboda manzon Allah ya je Hunain da mayaka dubu goma sha biyu da mayaka dubu goma sha biyu suka ce in dai karanta ne dai sa a yi nasara a kanmu ba za a yi sun mance da wancan kuma kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atin kasiratin kasiratin galabat fi'atin kasiratin bi iznillah sun mance a can su 300 ne suka rinjaye su mutane dubu ashe abun ba a yawa yake ba ko da suka je bayan nan aka zo aka yi nasara bayan duka da an watse wasu sun guggudu an watse waɗanda suke tare da manzon Allah bai shige al-Abbasu babban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da dai wasu kalilan haka yawwa to shine bayan haka sai kuma Allah ya dada ba kawo nasara shikenan sai aka rusa su aka rusa Yahudawa dama kuma da da su fito su Yahudawan sun fito kwansu da kwarkwatansu sun fito da dabbobinsu da raƙumansu da dukiyarsu na zinare da azurfa wai sun yi wannan dabara ne sabila da kar wani ya gudu ga dukiyanka ga 'ya'yanka ga matanka da 'ya'ya da mata da waye da waye haka suka fito kwansu da kwarkwatansu ba su bar komai nasu ba to shine manna fadlan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an rubace su raƙuma kusan dubu ashirin da wani abu tumaki kusan dubu arba'in sabaya wanda aka ribace su yara da mata da sauransu su ma dubbai ga sunan to shine manna fadlan annabi yayi kyauta na isa na kasaita na falala ala hawazina makabilan hawazin me yasa iz kana lahu qabla zaka fihim raba'u saboda annabi ya tashi a cikin hawazin kabilan halimatu sa'diyya sune kabilan hawazin annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso cikin su dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake su annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya sake su ya mayar musu da mafi yawan dukiyoyin su dukkan albarkacin wa albarkacin halimatu sa'diya da kuma albarkacin abokiyar rainansa shema'u wanda suka zo da ita gurin wanda zamu ji bayanin da imam zai yi a gaba na'am na'am
وأتى السبي فيه أخت رضاع وضع الكفر قدرها, قدرها والسباء وأتى السبي فيه أخت أخت رضاع أتكلم عند أكارب تشيسو سي يرؤون شايرون ستزو شيماء ودع الكفر قدرها والسباء كو نعم يوا واتو كافرتي يا كسكنتر درجنتا da kuma asiba samun kanta cikin ribatattu. Samun kanta cikin ribatattu ya kaskantar da ita ta zo a galabaici gurin manzan Allah. Ce ai ni ‘yar uwanka ce, ta shayarwa. Kaza annabi ya ce me zai shaida da haka. A wani ƙaunin sai aka ce sai ta nuna ma annabi wani tabo. Ta ce ka tuna wannan taban sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna tabo ne wanda tun suna yaranta. Ka gane ko? Shikenan annabi sai ya ɗauki mayafin da yake kafaɗansa sai ya shimfiɗa mata saboda karanci dalilinta annabi ya saki jama'ansu ya mayar musu da dukiyoyinsu aka yi abubuwa dai na karanci wanda ba a taɓa ganin irin wannan a nan ne ma dai aka samu wannan tsinannen zulkuwai sara kakan yan salafiya yaka da zulko wai saratu tamimi a nan ne an zo ana rabo ya zo ya ce amma annabi kai adalci ya kai adalci shi ne ne kuma za ka ce min na yi adalci yanzu ni ban yi adalci ba wa zai yi adalci wani in ban ji tsoron Allah ba wa zai ji tsoron Allah to shi ne wa a tasabiyu fihi uktu rada'in ribatattu an zo da yar uwan shayarwansa shema wada al-kufru qadaraha was-siba'u wanda alkufru kafirci wasiba'u da kuma ribata samun kanta cikin ribatattu ya kaskantar da darajanta na'am sahabaha birran tawahamatin nasu bihi annama siba'u hida'u fahadaha birran annabi sai ya mata kyautan nagarta dama annabi ne nagarta ne sallallahu alaihi wasallam barrun ra'ufun bil mu'minina ra'ufur rahim tawahamatin nasu wanda sai da mutane suka zaci anna masiba'u fi hida'u shi kansa wannan asiba'u wannan ribata din hida'u wani kyauta ne shi kansa ma ribato su da aka yi wata sabuwar kyauta ce kawai a gare su Na'am.
baiti na 20 daidai kenan da mu tsaya anan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana san manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
Allah ya cika zuciyarmu da imani Allah ubangiji ya ya yi albarka mu abinda muka karanta abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Amin.
albarkan sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatu fatiha na karfata karfatan akuya baka san karfata ba kai ina zara'in ka yake to shi ma na akuya to eh na eh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين